بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فكل ضلالة في النار al'ummar musulmi da muka haɗu da ku a wannan farfajiya mai albarka gefen masallacin ibnu abbas wannan masallaci mai albarka da ke ashama akra ƙasar ghana gaba ku muna yi wa juna gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau ashirin da biyar a kidayar ta najeriya ga watan dulƙada shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ina tsammani ko 26 ne ko 26 wannan kuma shine ya dace da shida ga watan bakwai shekara ta 2021 miladiya hakika muna cike da farin ciki muna cike da farin ciki da ni'imar da Allah ya mana ta musulunci alhamdulillah alladhi hadana lil islam wa kafa bil islam ni'ma sannan kuma dukkan mun ji daɗi a yanzu da jin sautin ayoyin alƙur'ani da wannan ɗan yaro Ja'far Ali Allah ya masa albarka ya karanta mana yana ɗaya daga cikin abin da ya ƙayatar da ni a nan Ghana daga ziyara ta da kuma ‘yan Ghana tun kafin ma in zo Ghana da ƙoƙarin da suke yi na ɗora ‘ya'yansu a kan tarbiyya irin wadda su suka samu wannan yaro da ya karatu da haifuwarsa da rayuwarsa duka a turai ne a ƙasar jamus amma babanta saboda son addinin musulunci da son alkur'ani kai ka ji mamakin ta yaya aka yi a tsakiyar turai a ɗora yaro akan hadda alkur'ani irin haka alhali ga munan manya daga cikin mu kuma ba mu kai kamansa ba wa antum tutla alaikum ayatullah gashi ana karanta mana ayoyin Allah a ko'ina muna jin karatu muna da makarantun islamiyya muna da daman maki da za mu yi karatu mun bar daman ta wuce mu amma wanda yake so ya samu duk wanda ya nema kuwa Allah zai bashi shi na halarci lokacin da wannan yaro ya yi takara a cikin gasar karatun alkur'ani ta yara da matasa a ƙasar jamus ɗin kuma wannan yaron shi ya yi na ɗaya shekara kusan biyu kenan da ta wuce sai ga shi yau kuma allah ya sa ya zo afirka kuma har mun ji yana karanta mana alkur'ani wannan koyi ne da tsarin annabawa da Allah ya tsora annabawa akan shiriya kuma suka nemi 'ya'yansu ma su gaje su a kai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ɗaukaka annabi Ibrahimu alaihi salam har ya ce da shi inni ja'iluka lin-nasi imama anna amma annabi Ibrahim ya yi addu'a qala wa min zurriyyati yace ya Allah ka sa zuriyata su ma su gaje ni kowa yana so idan ɗansa ya tashi ya gaje shi akan aikin alkhairi addu'ar annabi zakariya fa habli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaqub ka bani ɗa wanda zai gaje ni akan alkhairin da nake kai kuma ya gaji iyalan annabi yaqub iyalan banu isra'il shi annabi yaqub wato ya zama ɗana ya gaji abinda annabi yaqub alaihi salam ya bari na annabta yana daga cikin albarkar da na gani a nan garin malamai da yawa Allah ya ɗora su akan wannan tafarki na zurriyatun ba'dha min ba uba yana kan tafarki ɗansa ya zo ya gaje shi har jikansa ma ya zo ya gaje shi mun ga wannan akan babanmu marigayi mujahidi malami murabbi a shek tawfiq bakari rahmatullahi alai inda ya haifar da ɗan albarka anas taufir ya ɗora daga inda babansa ya tsaya mun ga irin wannan misali mu a cikin mu nan inda muke da sheikh muhammad umar na'ibin imam kuma jagora a wannan masallaci na ibnu abbas wanda ya gaji babansa Sheikh Umar rahmatullahi alai sannan kuma su fauzan an haddace alkur'ani har ana jagorantar mutane babu wani abun alkhairi da za ka yi a duniya kamar ka saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama magada wanda duk ya haifi yaron kirki ya masa tarbiyya har ya zama mai da'awa a musulunci wannan ya yi gudumawa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar sama masa magada magadan annabawa kuwa su ne malamai kuma kowane malami da kaga ya samu nasara a cikin harkarsa ta malanta za ka samu yana tuciya da cewa akwai gudunawa iyayensa shi yasa kuma ya ƙara ƙayatar da ni yadda ‘yan uwa da abokan arziki ‘yan ƙasar Ghana waɗanda suka haɗa wannan ƙungiya ta nurul bayan suke ta hoɓata musamman waɗanda suke zaune a ƙasashen turai akan damuwarsu akan nan gaba dangane da tarbiyyar 'ya'yansu. na tattauna da su tafiya ta turai akan damuwar su ba shi ne kadai abin duniya da abin abinci da suka yi kokarin nema na halal su ba a damuwar su makomar tarbiyyar 'ya'yansu yaya za ka kasance idan sun tashi a tsakanin tsari irin na rayuwa irin na turai wannan yasa suke samar da irin wannan saboda su ‘ya'yansu ya zama suna da ma'awa sannan ‘ya'yan waɗansu ma su samu makoma Allah ya ba mu makoma mai kyau Allah ya albarkaci zuriyarmu ‘ya'yan uwana wannan duka yana nuna mana muhimmancin gaba ɗayanmu mu haɗu mu nuna sadaukarwa da bayar da gudumawarmu ta hanyar da za mu iya domin ci gaban addinin musulunci wannan shine taken nasihata a gare mu sadaukarwa domin addinin Allah addinin musulunci yana bukatar mu mu nuna sadaukarwa mu nuna jajircewa kowa daga cikinmu ya duba ya ga wace irin gudumawar yake bayarwa wace irin gudumawar ya bayar a baya kuma wace irin gudumawar yake da ƙarfin da zai iya bayarwa a nan gaba domin addinin musulunci mana amanar wannan addini ka kai shekara arba'in amma kai baka yi wa addinin musulunci komi ba sai dai kai ne za a ce addinin musulunci ya maka muna son addinin musulunci a baki muna ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a baki muna son ubangiji a baki amma duk wannan so da ƙauna da muke yi wa Allah da manzonsa da addininsa Allah yana so ya gani a zahiri me muka yi wa addini aikin da duk za ka yi wa addini yana bukatar sadaukarwa abinda ake nufi da sadaukarwa shine yin gwagwarmaya da shiga cikin al'amura na addini ba tare da neman a yi maka sakayya a duniya ba ka sadaukar da abu mai tsada wanda kake ganin darajarsa da kimarsa a cikin rayuwarka saboda addininka abubuwan da suka fi girma a wurinmu a rayuwarmu abubuwa guda uku ne ta yaya za ka iya sadaukar da su saboda addini abin da yake komi girma a wurinka shine ranka shin za ka iya bayar da ranka wa addini za ka iya bayar da kanka ga addini za ka iya sadaukar da lafiyarka ga addini abu na biyu da yake da tsada da daraja a wurinmu shine lokacinmu kowa daga cikinmu yana da rai zai iya bayarwa kowa daga cikinmu yana da lokaci zai iya bayarwa lokacinka shine abu na biyu mafi daraja a wurinka a matsayinka na ɗan adam shin za ka iya ba da lokacinka da damarka wa addini sannan abu na uku shine dukiyarka dukkan abin da ka samu ka tabbatar da da Allah ne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da yake gare ku na ni'ima daga Allah yake shin za ka iya sadaukar da wani abu ga Allah daga cikin abin da Allah ya baka waɗannan abubuwa guda uku manufar nasihar mu ita ce mu yi wa kanmu hisabi shin muna iya sadaukar da su saboda Allah saboda addinin Allah ya ci gaba wannan addinin ya ci gaba da sadaukarwar waɗansu ne kuma sakacin waɗansu da rashin gudumawa ko sadaukarwar waɗansu bai hana addini ci gaba ba Allah ya yi alkawarin zai sa addininsa ya ci gaba wallahu mutimmu nurihi walau karihal مشر ولو كره المشركون ولو كره الكافرون sannan kuma Allah ya yi alkawari cewa zai taimaki wanda ya taimake shi wala yansuran Allahu man yansuru wannan addini ko mun tashi mun yi ko ba mu tashi mun yi ba wallahi wannan addini sai ya cika kuma wallahi wannan addini sai ya ci gaba mu kawai za mu zamo kamar makamashi ne da Allah zai yi amfani da mu wajen haskakawa amma ko babu mu Allah zai haska kayansa amma za ka ji daɗi a ce Allah ya yi amfani da kai wajen haskaka addini wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan ka ki wasu ba za su ki ba ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dini فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wallahu dhul fadlil azim Allah ya ce ya waɗanda suka yi imani duk wanda ya rida daga cikin ku ya bar addinin sa to ba zai sa addini ya tsaya ba shine zai tsaya Allah zai kawo waɗansu waɗanda Allah yake son su su ma suna son Allah suna masu sauƙi da ƙasƙantar da kansu ga ɗan uwansu muminai amma masu tsanantarwa akan kafirai suna yin gwagwarmaya akan tafarkin Allah kuma ba sa jin tsoron zargin mai zargi nasihar mu ta jini ne akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin Bukhari da Muslim wanda Abdullahi dan Mas'ud ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas akwai ni'imomi guda biyu waɗanda aka yi wa mutane rigejeniya da wawa su aka kwashe aka bar su sun yi sakaci sun bari har waɗansu sun tafi da su waɗannan ni'imomi guda biyu su ne asihatu wal fara lafiyarka da damarka wannan lafiyar taka ta fara da ranka domin in ba ka da rai ba a kirga ka cikin cikin masu lafiya kaga ko mun ce abu mafi daraja a gare ka da za ka iya sadaukarwa don addini shine ranka da lokacinka to ranka din nan yana cikin siharka wal da samun dama shine lokaci da kuma abun hannunka akwai wanda yana da lokacin amma ga wani abun da za a yi ba zai iya ba wala ala alladhina idza ma atawka litahmilahum قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون Allah ce daga cikin sahabbai akwai waɗanda da aka ce su kawo gudunmawa domin a tafi yaƙi suka zo suna kuka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi sallama akan ba su samu abin da za su iya bayarwa ba kaga ba su samu dama ba ba kowa yake samun dama ba amma idan Allah ya baka dama komin karancinta kana amfani da ita shin talauci da wahala irin wanda sahabbai suka sha irinta irinta ne a yanzu muke fama da ita wallahi ba haka bane da yawa daga cikinmu da suke ɗaukan kansu a matsayin matalauta da ba za su iya komai ba a addini sai dai su jira su ga wane da wane da wane suna yi wallahi suna kusan zama attajirai in ka kwatanta da lokacin sahabbai saboda duk talaucin da kake ciki a yanzu ban ga mutum talakan da za a wuni a kwana a sake wuni a kwana bai ci komi ba kuma bai sha komi ba ni ban ga irin wannan talakan ba ko akwai shi nan amma wallahi a lokacin sa bai akwai waɗanda kullum muna karanta hadisansu muna ce Allah ya ƙara yarda a gare su amma sun ji yunwa sama da abin da na faɗa yanzu sannan ban ga wani talaka da talaucinsa ya sa baya da rigar da zai sa ko wandon da zai sa ba sai dai ya makale a gida ko kuma ya ɗauki fatar buhu ya rasa ya ya fito da shi ni dai ban ga wannan talaka ba ko akwai amma wallahi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda radiyallahu anhu wa radu an sun yarda da Allah Allah ma ya yarda da su amma Allah bai ba su rigar dawa irin wanda ya bamu ba manyan su da ƙananan su Amr ibn Salima ɗaya daga cikin sigarun sahaba wanda aka naɗa shi limanci yana ɗan ƙanƙanin yaro yana faɗa da kansa cewa an ba shi liman na unguwarsu amma baya da rigar da zai sa ko kwaya ɗaya sai wata tsohuwar rigarsa ta yi guntu ba za ta ishe shi ba kuma bai da wando idan ya sunkuya ya yi kuku sai al'aurarsa ta bayyana mutanen masallaci ne suka tara kuɗi suka saya masa riga ɗaya riga nawa daya wane ne a cikin mu yake da talauci irin wannan da da an yi karo karo a samu masa riga daya amma wannan bai hana amru ibn salima da makamantan irinsa su ma idan an ce a kawo su yi kokari su kawo nasu ba shin ko kana da labarin abu huraira Allah ya ƙara yarda a gare shi ya rawaito mana hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi hadisi sama da dubu biyar ya zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya gan shi ya ci abinci da shi ya yi tafiya da shi ya yi hannu da shi ya yi sallah a bayansa ya yi jihadi da shi duk wani abun albarka abu huraira ya samu amma ba da abincin da zai ci Allah bai bashi ba kai yanzu Allah ya baka zaka ci da safe zaka ci da rana zaka ci da daddare wata rana ma har zaka ƙara da nama wata rana har ka ƙara da shan fanta da shan coca cola da shan mirinda da shan da shan duk wannan abun Allah yana baka Allah bai ba abu huraira ba yake cewa wata rana yunwa ta dame ni shi kuma yana jin nauyin ya iya gaya wa wani yana jin yunwa sai dai ya tashi in ya ga wani sahabi sai ya tafi idan ya wani sahabi zai koma gida sai ya bi shi ya masa rakiya yana tafiya yana kan masa hira ko sahabin zai ce mata bismillah mu ƙara ta gida ta ci abinci shi ba zai iya ce mata yunwa nake ji ba sai dai sahabin in shi yana da abinci ya ce masa mu ƙara ta in baka abinci idan kuma sahabin baya da shi shi ma haka zai haka zai rabu da shi ya koma ya ce wallahi wata rana har faɗuwa yake a ƙasa tsananin yunwa yana birgima a cikin ƙasa waɗansu suna ɗaukawa cutar farfaɗiya ce ta kama shi ya ce wallahi tsananin yunwa ne amma ba zai iya ce ina jin yunwa ba wannan fa ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya mata albarkar da babu ɗaya daga cikin mu zai iya samun irinta ya cire mayafinta ya lullube bayansa mai albarka da ita da shi sannan cewa abu huraira ya lullube wannan mayafin a bayansa daga ɗimin bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayansa yace ba za ka sake jin wani abu daga gare ni kuma ka manta ba amma a haka ka ga wahalar da yake sha yanzu don Allah a irin yadda muke ɗin nan da mu da su duk talaucin da muke kuka a ƙasashenmu na afirka mun kai irin talaucin da suka fama da shi amma ka ji irin sadaukarwar da suka yi wa manzan Allah sallata har addini ya kai yanzu kai ne kai wa addini yanzu don Allah ba abun kunya ba ne mu yarda mu mutu a haka kuma mu je lahira muna neman hanyar da annabi sallallahu ya bi wa mu je cece mu ya bar mana wannan addini ya sadaukar da ransa da dukiyarsa duk abin da ya samu a duniya ya ce nahnu ma'ashiral anbiya la nura ma taraknaku sadaka yace mu annabawa ba a gadon mu duk abin da ya bari bai bar wa iyalansa ba yace ya zama na musulunci sahabbansa kuma suka yi ta yin waƙafi babu wani sahabi ɗaya da ya samu dama kamar yadda jabir ɗan abdullahi ya ce face sai da wakafi ya bari saboda musulunci saboda yan bayan su samu sun gama da lokacinsu suna yi wa yan baya ne mu yanzu ne muka yi wa kanmu da iyalanmu da yan zamaninmu da ƙannenmu da ƴaƴanmu ballantana na baya su samu a zo ana magana akan za a gina abu kaza na addini za a yi abu kaza na addini amma sai dai ka ji malamai suna ce ya laita kaumi ya alamu malaman nan ba za su iya su kaɗai ba malaman nan sun sauke nasu idan suka yi wa'azi suka karantar malaman nan ba za su iya a ce su suka karantar kuma su za su ba da kuɗi ba duka a lokaci ɗaya duk abin da aka ce a kawo su ma za su bayar amma su ma suna da iyalai amma ku sauran mutane me yasa ba za ku tallafa ba sai ku rinka tuna iyalanku kaɗai da 'ya'yanku mai za su samu idan kuka yi haka shin ku yi wa Allah rowa ne wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi duk wanda ya rowa ba bai yi wa Allah ba kokarin da malamai suka yi anan tsakanin shi marigayi Sheikh Tawfiq da babban malami imamu ahli sunna wal jama'a wanda na kai masa ziyara yau الشيخ عمر إبراهيم إمام حفظه الله تعالى ورعاه gwagwarmayar da suka yi bayan sun kafa da kuma kafin su kafa wannan kungiya ta jagorantar ahlus sunna a ƙasar ghana wani irin tallafi suka samu yau inda yake nuna mun wani wakafi na gini da ake ƙoƙarin a yi shekara da shekaru har yanzu ba a samu dama an kammala ba wasu irin mashari shi Sheikh Tawfiq rahimahullah ya fara aksasawa da niyyar cewa ya gani kafin ya bar duniya ya cika su ɗan uwana da irin haka kuna ji za mu wakilci manzan Allah akan wannan al'umma sallallahu alaihi wasallam da irin haka yana ɗaya daga cikin wani mentality namu na 'yan ƙasashen afirka gaba mu ne muna da hali irin na muzuru bayan gaya mana gaskiya kai ne za ka zo da nama sai ka ba wa muzuru naman na waye naka ne amma in ka bashi kace ya san maka zai san maka kai ka bashi fa kuma ya san kana da wani za ka iya ƙara mishi amma inda za ka zo ka kama za ka ja ko ka ɗan gutsura ka samba wani ko ka gwada ka je da zai rinka gurnani ba zai taɓa yadda ya baka ba sai ya ci ya sai dawo wurinka haka ba muke wa Allah haka ba muke wa Allah Allah ba mu in ya baka sai to kawo ka dan kai kuma ba ka ka bayar ba ka zama guzuru kenan kana cin yawa kuma Allah ƙara mun tsakanin Allah haka muke ko ba haka muke ba na ga abun mamaki akan waɗansu mutanen shi yasa nace mu ɗan Afirka waɗanda wallahi sun fi mu jiya nan muke zantawa da Alhaji Ahmad akan mutanen Turkiya wanda wallahi da yawa daga cikin su mun fi su gane addini mun fi su gane sunna amma sun fi mu zuciya ta hidima wa addini na je babban masallacin da suka gina da manya-manyan ayyuka na project da suke yi a ƙasar Germany wanda waɗannan mutane wasu daga cikin su ma wallahi ba sa yin sallah amma sun ɗauka cewa in dai an ce a kawo na addini wallahi mutum zai je ko ya yi adashi ko ya yanko daga albashinsa dole sun gaya mun cewa wallahi mutum in an ce ya kawo nashi in aka tashi ginin masallaci za a yanka haraji haraji ne ba za a ce kowa ya dan kawo abin da ya sawwaka sai ka bada kaɗan wa afa qalilan wa asda ba haka suke yi ba sai a dube ka a ga alaman nawa ne samun ka da income ɗinka sai a ce zaka kawo kaza wallahi sai mutum ya kawo ko zai sai da motarsa in an ce za a haɗa wannan kuɗin daga nan zuwa wata ɗaya wallahi sai kuɗin nan ya fito ka je ka ga irin abin da suke yi kai ka ce project ɗin gwamnati ne a tsakiyar turai za su je su nemi fili mai bala'in tsada su sa wa kansu haraji wallahi da sun gina su gama da ƙasarsu a turkiya su gama da ƙasashen waɗansu a turai inda su suke zaune har su shigo ƙasashenmu na afirka inda ba sa nan su zo suna gina mana mu ba da kuɗin da za mu gina namu sai mun jira larabawa da 'yan turkiya suna gina mana masallatai tsakani da allah waye zai sujada a ciki ko sau ɗaya ko wani da zai turo kuɗinsa a gina masa masallaci wala bai taɓa zuwa afirka ba kuma bai taɓa taka ƙasar afirka ba amma muna jira idan layya ta yi a turo raguna daga turai a yanka mana mu cinye a turo kuɗi a gina mana masallaci nan gaba za mu fara tura musu a rinka turo mana bil ɗin kuɗin wuta in wata yayi ma hala su rinka biya mana kuɗin wuta saboda mun ga haske mun yi sallah wallahi ina gaya muku tsakani da Allah ba za mu je ko ina ba addini idan mun ce haka za mu yi yanzu wannan wayoyin da muke ya sa mun yi arziki ya sa mun fi su kullum muna kwaɗayi a wurin su su kuma suna cirewa wallahi wallahi wallahi akwai daga cikin larabawa ko turawa ko waɗansu mutane da na san mun fi su wadata a ɗaiɗaikunsu amma wallahi suna yin abin da mu sai dai mu miƙa hannun mu su rinƙa san mana kuma wallahi ya fi kai ka fi shi na zauna a madina da wani abokina ana ce masa umar wannan bawan allah kowane azumi a wurin rumfar da muke shan ruwa lokacin ina ɗalibi inda suke sa dabino da madara da burodi da zaka zo ka zauna ka sha ruwa sai wannan yaro yanda ba muka fara abota da shi shine baya samun mutanen da za su zauna a wurin shi sosai to in ya shigo masallacin manzon Allah sallama sai sauri in ya hango ni saboda yana kusa da maktaba inda muke karatu sai zai kira ni sai in ce mishi ni zan shiga in yi karatu ne sai ce to aje jakarka a nan saboda in ka sauko karka je wajen wani ka zo ka ci abinci a nan to da ga inda ya damu da gaske wata rana na zo sai na sauko sai na ga shi kadai ne na zo na zauna a wurin sai na ga kamar zai kuka na ce me yasa yace ban samu customers ba sai na fara jawo abokai na suka rika zuwa muna zama sai abotan mu ta kullu da shi to shine yake ga mun secret din wannan abun da kake gani na mashru iftar sa'il yanda suke ciyar da mutane a masallacin manzon Allah ta salama da masallacin Makka inda za ga mutum in ya je yayi azumi kowa zai ci da bino kowa zai sha shayi a ci burodi da sauransu shine yake ce mu wallahi da shi da mamansa babansa ya rasu da shi da mamansa da kannensa suke yin adashi ai kusan adashi ko yace daga azumi ya kare yanzu za mu fara sa asusu sai kowa in ya dan samu wani abu sai ya jefa ya jefa ya jefa mun za mu yi budget a kowane wata na azumi in ya zo da da biredi da madara da waye na wata guda wanda za a rinka kawa kudin ka za yi to da ni da mamana da kannina da muke tarawa sai watan azumi ya zo sai mu fata asusu sai mu dauka sai mu siyo na wata guda shine muke kawo tun daga wannan lokacin ya shiga kwakwalwata na ce in Allah ya yarda ni ko in na dawo ni ma zan fara gwada irin wannan mashru iftaru sa'il a kowane azumi in Allah ya yarda zan gwada yi ni da kaina saboda tsakani da Allah jama'a ya fi karfin ka ne ba fa dole ba sai ka ci da mutum goma ko ashirin ko talatin ba a'a yanzu mutum ɗaya idan ka zo shan ruwa ka ɗauko abin shan ruwanka ka ce zo mu sha ruwa tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man fattara sa'iman falahu ajr duk wanda ya buɗe wa mai azumi bakinsa zai samu ladan azumin wancan din yanzu don Allah muna iya yin wannan mutum sai ya ga ya dafa abu mai daɗi sai je kuya yana sauki a sha ruwa a yi sallama da sai je zauna cikin shi kaɗan sa wannan sai ka zo Afirka ne muke da irin wannan mentality rowa da son ka ci kai kaɗan ka karwa ne garka wannan halin muzuru ne kuwa halin ɗan adam to yanzu Allah zai yi kyau mu cewa kanmu muzurai ga shi muna san muzurai ne ido inda ba zan yi ɗan Afirka ba ne sai ku ce na zage ku amma dukkan mu inna kullum fiya wannan abun a cikin mu yake wallahi sai mun yi maganin wannan ba wani ne zai mana maganin sa ba Allah ce wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi duk wanda ya ruwa yayi wa kansa ne jama'a mu cire wa kanmu rowa kuma mu cire wa kanmu kwaɗayi sannan mu sadaukar da abu mafi tsada da muke da shi wallahi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu bada annabi kunya ba basu bashi kunya ba sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum wa ardahum sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama karshen ta goma shi da nuna dan halacci da kuma sadaukarwa shi yasa wannan addini ya cika annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu dukkan taimako da gudumawa har kafin ya bar duniya yake cewa ya samu damar isar da saƙo har yake ce Allahumma fashhad Allah ka shaida cewa na isar da duk sako inda ba don sun tallafa masa ba falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaru da zai samu damar wannan ba zai samu dama ba kuma annabi bai taɓa biyan kowa daga cikin su ko kwabo ba kuma ba sa tsammani za su samu su ne ma ake karɓar nasu wannan shi da sadaukarwa su su rika sadaukar da rai ne fa shine mafi girman abin da ɗan adam yake da shi rai ne fa suke rika sadaukarwa to wanda zai iya ba da ransa don an ce kawo kuɗi sai yi nuku-nuku ko an ce ba da lokaci rai fa kuma gaba ɗayansu alaƙa ba babu wanda bai ba da tasa sadaukarwar ba kuma babu wanda bai yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ɗan halacci ba bari ku ji kaɗan daga cikin misalai daga cikin manya maza akwai wani da ake ce mata anas ibn nabar wanda labarin hadisinsa yana cikin sayyid bukhari da muslim anas ibn nabar shine babban anas ibn malik wanda anas ibn malik da kuka sani shi aka yi mashi takwara da shi yake cewa babbana bai samu damar zuwa yakin badar ba shine yaki na farko ko sai rinka takaici yana cewa ina matsayin barbe jarumi a ce yau an tafi yaƙi da manzon Allah sallallahu an bar ni a gida tare da mata na gabara dai waɗanda suka je yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi har Allah ya sa annabi sallallahu alaihi ya gaya musu la'alla Allah tala'a ala qulubi ahli ahli badar faƙala malu ma shi itun faƙar gafartu lakum kai ka ce suna tafiya dukansu ɗan aljanna ne ni ban samu shiga ba ya ce wallahi idan Allah ya tsawaita kwanana kuma Allah ya sake kawo wani bala'i ya ce wallahi sai manzon Allah ya gane cewa ni mai gaskiya ne kuma sai ya ga sadaukarwa ta wannan abin da yake faɗa a ransa da gaske ke yi kuma yana fata Allah ya kawo bala'i don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yadda Allah zai jarrabe shi bala'an hasana ana nan ana nan sai yakin Uhud sai ya bijiro yanzu ne lokacin gwadawa a ga abin da yake faɗa da gaske ne wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum lokacin da za a gwada labarin mutum da yake faɗa yayi aka fita za a tafi yakin Uhud Anas ibn Nadr ya fita cikin ƙarfi da karsashi malam za a je yaƙi ne fa ga takobi kana jin ƙaransa ga arna sun nufato suna can gindin dutse za a je a buga da su ka fita ka waiwaya ka ga gidanka ka ga unguwarku ka ga abokanka ga munafukai a nan gefen su kuma suna cewa ya ahala yasri bala muqama lakum farji'u ku koma za ku je a kashe ku amma wannan bawan Allah yana kukan kura yana kabbara yana cewa sa'ad ibn mu'az yace kai kaga abin da nake hangowa yace wallahi inni la ajidu rihal jannati duna jabal uhud ya ce wallahi kamshin aljanna nake ji a bayan dutsen nan aka yi yaki aka yi yaki aka yi yaki a kan idonsa ana sare mutane ana yanka wuyansu ana dukan kafaɗansu da takobi waɗansu suka gudu suka bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zare takobinsa kawai sai kamar an masa allura ya ce ya Allah ina baka uzuri ina neman hanzari a wurinka akan waɗanda suka gudu suka bar annabinka kawai sai ya auka cikin arna yana tara yana suka ana tararsa ana sukarsa yana duka yana yanka ana dukansa ana yanka shi har sai da suka kwantar da shi a ƙasa ya yi shahada aka zo aka ɗauko gawawwakin sahabbai waɗanda suka yi shahada wallahi aka kasa gane wane ne wannan saboda jabir kan abdullahi ya ce sai da aka samu sara da suka da yanka da huji a jikinsa sama da tamanin babu wani wuri inda fata take inda za ka iya gane wane ne wannan ta ko ta ina a jikinsa an yanka ba wanda ya iya gane wane ne wannan sai yar uwarsa arrubayya bintu nazar ita ce ta zo ta gane shi da ɗan yatsansa na kafa ko ina an yanka yankan ɗan yatsansa ne ta gane ta ce wannan irin na ɗan uwana ne ya yi kama da irin namu wannan bawan Allah a kansu ne Allah ya saukar da minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alai daga cikin muminai akwai mazajen da suka gaskata wa Allah alkawarin da suka yi masa yayi wa Allah alkawari ya cika ko bai cika ba Allah zai cika masa nasa ko bai zai cika ba Allah ce wa ma baddalu tabdila ba su canza alkawarin da suka yi ba sun tsaya a kai Allah ko zai cika musu alkawarin da ya musu waɗannan mutane ba su da abinci mai isasshe ba su da riga isasshiya ba su da kuɗi mai yawa ba sa da gonaki isassu amma ka ji abin da suka yi wa musulunci kai kuma me za ka iya wa musulunci wannan shine Anas ibn Nadr ba abun mamaki ba ne saboda tun farko tarbiyyar ce jiya mun yi magana akan tsarkin zuciya ko to tun farko zuciyar ce take da tsarki shine abin da zaka fara shi yasa jiya muka yi magana akan wannan in ka samu wannan ka shuka to duk abin da muke faɗa a yau zaka iya ginawa akai ba za ka gana da wahala ba amma zaka ji ba zaka iya ba idan zuciyarka ba ta da kyau tsarkin zuciya ya sa haka wannan Anas ibn Nadir din shine wanda ya tabbata a hadisi shi ma cikin Bukhari da Muslim wannan ƴar uwar tasa a Rubayya wanda ita ce ta gane shi suka yi fada da wata yarinya ta karya mata hakori sai aka kawo karanta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce sai an cire hakorin ki ya Rubayya sai aka kira Anas aka ce gashi an ce za a yi kisasi za a cire hakori ƴar uwarka sai je roƙe su ya ce ku yi haƙuri mu biya ku kuɗin diya raƙumi goma da ake biya a madadin haƙuri ƴar uwata ai faɗa suka yi kuma faɗa ta fi faɗa ne ita ma ta yi tsokana da aka cire mata haƙuri da aka yi ba za a cire haƙuri ƴar uwata ba kuɗi kuke so a biya ku suka ce su ba ka son kuɗi sai an karya haƙorinta sai zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ina neman alfarma kar a cire haƙuri ƴar uwata manzon Allah ta ce kai da su ni ba zan sa baki ba kitabullahi al-qisas hukuncin Allah shine sai an yanke hukunci sai an cire wa ƴan koka hakuri sai dai in sun yafe ko sun ce a ba su yace ya rasulullahi na musu magana sun ce ba su yarda ba manzon Allah ce to ni kuma ba zan iya tilasta su ba sai an cire hakuri ƴan uwarka yace hakorin rubayyin za a cire na rantse ga Allah ba za a cire hakorin rubayyin ba manzon Allah ce kake rantsuwa ya ce wallahi na rantsi ba za a cire haƙurin yar gwata ba yana gama wannan rantsuwa kawai sai ga mutanen sun zo sun ce mun yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce charbi jam ya ce daga cikin bayin Allah akwai wanda in ya rantse sai Allah ya kubutar da rantsuwarsa kai kana shi zuciya ce take da kyau ba shi yasa ka ji abin da yayi a nan kuma ka ji yadda ƙarshen ya tafi yanzu wani zai ce ka abin tausayi an sassare shi an yi wane ne na ce mutuwa ne mutuwa sau nawa yayi sau daya zai sake wani kai sau nawa za ka yi to kai ka bari ka ka faruwa a jifa ne ka mutu ko ka bari ka faɗi ko ka bari ka mutu kana mafarki ka yi ihu daga kan garo ka faɗo ka mutu na shi gidan mutuwa ce misali na biyu wannan na bada misali akan manya kenan mazaje sannan ga misali akan ku matasa sadaukar da rai saboda addini ballantana abin da bai kai ba kai kana da labarin Ali ibnu Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda wannan matashi dan albarka da ya tashi a gidan albarka kanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan babbanka tsabar ta daukarwa ya shiga wani abu mai hadarin da zai yi wahala matashi ya je shiga irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi da ya tashi hijira yace ni zan fita in gudu da daddare kai kuma za ka kwanta a kan gado na kamar kai ne ni kuma ka lullube kanka saboda kar a gane ka idan sun zo nema na za su zo akan za su kawo hali za su kashe ni Allah zai tsare ka idan kuma ka mutu mu haɗu a aljanna sai ce na'am ya rasulullah kawai sai je kwanta ya rufe kansa manzon Allah ya fita wallahi bai ba wa manzon Allah kunya ba kuma haka aka zo aka gan shi a wurin amma ba wanda ya iya taba shi saboda tsabar sadaukarwa ce yanzu don Allah za ka iya haka wa addini ka je ka kwanta ka rufe ido ka karka buɗe a gane ka kuma za a kawo hari ne za a kawo kisa kuma a ce maka in ka mutu ma zuwa aljanna inda ba don tsarkin zuciya ba da tsabar yaƙini za ta yi ka aljanna na ai ba a ganta ba ido tukunna a ana yi sallah in yi addu'a amma wannan kan ba da wannan muke jira kenan ba za ka yi sallah ai na yi sallah isha ai na yi sallah asuba don ka zan yi addu'a in yi nafila raka a biyu amma ta daukarwa ba za ka iya ba haka annabi sallallahu alaihi da ya ga zuciyar ali ta dace da irin wannan haka ya rinka yi da shi da aka zo yakin badar duk wanda ya fito ya ce a kawo wani ya fito a buga da shi sai annabi ta salar shi kun ya ali tashi ali sai kawai ali ya tashi haka aka yi a badar haka aka yi a uhud haka aka yi a khandar duk lokacin da annabi zai tura wani baya gadara da kowa da zai nuna shi ce je ka a mutu sai dai aliyu ibnu abi talib me yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sadaukarwa yanzu na za a ce kawo kuke ki kawo tunda ya bada abin da ya fi komi tsada a duniya me kuɗi me lokaci tunda ya bada ranka to wani zai ce ai mu ɗan ƙanana ne ba a zo kanmu ba ana magana akan su babban yaya ne to shin kana da labarin mu'an da mu'awwad ƙananan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin yakin badar yara ne ɗan ƙanana an zo ana yaƙi abdurrahman ibn auf kamar da yake cikin bukhari ya ce ana cikin yaƙi ina cikin tsawo kawai sai ga waɗansu yara matasa guda biyu ɗaya yana dama ɗaya yana haguna suna riƙe da takobi ɗaya ya kama hannuna ya ce bakwa wane ne abu jahal ya ce mirayi da abu jahal yaron ɗan mutanen madina ne shi bai san abu jahal ba ya ce ina jin labarinsa ne an ce ina zagin manzon allah sallallahu alaihi sallama ya ce yau ido na idonsa la yufariqu sawadi sawada ya ce wallahi in muka yi ido da shi to ko ni ko shi ko dai in kashe shi ko ya kashe ni amma ba zan rabu da shi ba inuwa ta ba za ta rabu da inuwarsa ba sai dai ɗaya yana matsayin gawa sai sai na gefen ya gama jin da wannan sai sai na gefen ya ja shi sai ya faɗa irin abin da wanda ya faɗa sun rabu ba su ma haɗu ba ballantana ya ɗauka wai manufar kowa da tasa kuma kowa da gaske ke yi sai gane waɗannan yara ya kalle su yace to abun mamaki ka san kaya yanzu kafin ka ga irin wannan sai dai ana fi in ana mubi za a iya haka amma Abu Jahal ka san waye Abu Jahal shine general fa na sojojin da za su zo kuma shine mafi girman abokin gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ɗan ƙananan yara sun ce da shi za su iya tsabar sadaukarwa da tsarkin zuciya ana cikin yaƙi yaƙi ya rincaɓe sai gashi nan yana tafiya irin tafiya ta sadauki batsarar wani a'an nan yana ce kai kai nan kai kai nan yana jagorantar al'amari yana ta sa ana ta kitsa ya sa hulan kwano ya sa wane ne ya yi shigan yaƙi sai ce musu ga mutumin ku can wallahi waɗannan yara ashe da gaske suka yi kabbara suka ratsa tsakanin jama'a suna gudu mutum ɗaya kawai suke nufi wallahi suna zuwa wannan yana ta hannun dama wannan yana ta hannun hagu kaga Abu Jahl ya ga yan ƙananan yara aba zai dauka irin waɗannan zai yi tunanin sai manyan sun zo da su za a buga haka shi ba ta irin waɗannan yake yi ba yaran nan suna zuwa suna ƙasa gashi sun yi tsayin su bai kai yadda za su iya da shi ba wallahi suka yi kukan kura suka tashi sama wannan ya kawo tara ta dama wanda ya kawo ta hagu suka dace shi a tsakiya suka tsinka kansa ya faɗo a ƙasa matacce sun gama cika aikin Allah suka ɗauko takubansu da jini a jiki yana ɗiga suka zo suna ya rasulallah inni qataltu aduwallahi aba jahal ni na kashe abu jahal manzon Allah ya dube su yace kai kun san waye abu jahal kun san wa kuke magana yace wallahi na kashe shi dan yace wallahi ni na kashe shi manzo Allah ce wai kashe shi a cikin ku wanda yace ni ne wannan ma yace ni ne manzo Allah ce ku kawo takobin ku gani manzo Allah ta salama yana dagawa ya ga jinin yace kware wannan jinin Abu Jahal ne ya daga wannan yace kware wannan jinin Abu Jahal ne yara kanana sun cika aikin da manya yanzu duk duniya inda za mu taru mun kasa mu mu yi abu karami su kuma sun sadaukar da ransu sun yi wa manzon Allah abin da zai faranta mu karami Allah zai ci gaba da tuna su mu ma za mu ci gaba da tuna su kuma ila an yari sallahu al-arda wa man alaiha albarkar su ba za ta rushe ba mu me muka yi wa addini wannan daga cikin yara kenan fa mun girbi waɗannan yara muna da daman baki sama da irin nasu amma ƙarshen zuciyarsu kaga abin da suka yi na sadaukarwa wa addini kai yanzu bai ka iya sadaukarwa addini misali na gaba shine wani zai ce to ai shi yanzu bai da cikakken lafiya ai shi yanzu yana da uzuri kaza duk uzurin da kake da shi baka kai uzurin gurgu ba shin kana da labarin Amr ibn al-Jamuh Amr ibn al-Jamuh gurgu ne baya iya tsayawa akan kafarsa kafafunsa a yanke suke yana da 'ya'ya ya ce wa ‘ya'yansa mu je yakin badar mu je mu nemo aljanna suka ce baba ba za ka je ba mu za mu je mu cuce ka ‘ya'yan albarka suka je suka yi jihadi suka dawo baban yana ta kai ya ce kun je kun nemo aljanna kun bar ni a gida suka ce baba baka da lafiya da aka zo yakin uhud sai ce yanzu kan sai na je suka ce baba ba za ka je ba yace sai na je ba za ku je kuna nemo aljanna ku bar ni a gida ba gudu ne ba suka je suka samu wanzan Allah ta sam suka ce ya rasulullah mun hana baba zuwa amma baba ya ce sai ya je ya za mu yi da shi ya kira shi ya ce Allah dai ya dauke maka laita alal a'ma haraj wala alal a'raj haraj baka da bukata ba sai ka je ba ya ce ya rasulullah ina neman aljanna ne ya ce to ba da mu an baka da wajen da mu ya samu approval daga manzon Allah sallallahu yana murna yana ce jama'a ku taya ni murna zan je neman aljanna aka zo tafiya yayi sallama da mutanen gida yace ya rasulullah yace in ta zama nan ina gurgu ina ta wahala ina bukatan aljanna kuma in zauna a nan a bar ni yace wallahi ya rasulullah ba zan zauna ba ina so in je yace ya rasulullah abin da nake so ka gaya mun shi da ka shafa mun mai a baki yanda nake gurgu ina rarrafawa a nan idan na mutu a can zan rarrafa a cikin aljanna manzon Allah ta sallallahu alaihi wasallam za ka rarrafa a cikin aljanna wallahi haka ya shiga haka shi ma ya shahada a yakin kudum aka kashe shi da aka zo binne shi manzon Allah ta sallallahu alaihi ku haɗa shi da shi da abokinsa ku binne su tare tare za su tashi a ranar kiyama yadda suke tare a nan duniya yace wallahi na gan shi yana rarrafawa da gurguntan sannan yana shiga aljanna yanzu kai kafafunka hudu ne ma kana da kafarka kana da na ɗinka ko kana da kafarka ko kana da kekenka wani yana da kafa shida da na motarsa amma bai iya wa musulunci komai da shi ba tun da kafafunka wallahi ne amfanin kafafunka in ba za ka nemi aljanna da shi ba gurgu da bai da kafa ko ɗaya bai da keken guragu ya ya nemi aljanna kuma ya samu kai an barka ba a neman ranka ba yanzu ba a neman jininka lokacin ka kadai ake nema da dukiyarka kadai shine musulunci yake so in muna musulunci yanzu kashe mu ake yi an ce mu kashe wani duk ba wannan mai saukin kawai za ka yi ka ba da lokacinka amma wani sallah ba ta gagare shi wallahi wani zuwa wurin wa'azi ya zo ya ji irin wannan magana ba ba zai iya zuwa ba wallahi me amfani rayuwarka sannan kuma daga cikin mutane tana ɗaya daga cikin masu shayarwa ne a wurin yaƙi wannan yaƙin na uhud tana ɗiba wa mutane ruwa tana ba su aikinsu kenan saboda Allah bai ɗora wa mata jihadi ba don an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam hal alal nisa'i jihad annabi sallallahu alaihi wasallam yace jihaduhunna al-hajj wal umra jihadin mata shine kawai su jihadi da umra amma Allah bai ɗora musu jihadi ba amma wannan matar tana kallon maza suna aikinsu amma ba su cika aikin ba ta ce wallahi za ta cika ana gaban manzon Allah ta salama ya yi yaƙi hajjatul watsi wuri ya yi zafi wasu daga cikin maza sun gudu sun mawallai sun guji biri wasu jefar da takubansu an yi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta watsar da ruwan da take yi ta je ta tare wani ta dake shi ta kwace takobin shi ta cire mayafinta ta daura ta yi majangi da shi kawai ta shiga sai kukan kura ta fara yaki ta je ta tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai iya isowa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tana tara ana taranta tana duka ana dukanta wallahi bata gudu ba bata motsa ba manzon Allah yana gani ta sai dai ta yi dama ta buge waɗannan ta yi hagu ta buge waɗannan maza kuma suna ta gudu tana da sare arna har dai da ibnu kam'a wanda ya ji wa annabi sallallahu alaihi wasallam raunin nan Allah ya kine masa ya kawo takobi ya tare ta a baya sai ya kurma mata baya har kana ganin rami ga ƴaƴanta ga mijinta tana ce ku taso ku zo ku nemi aljanna mu kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina kuke maza manzon Allah yana ce man yutiqu ma tutiqin ma tutiqin ya umma ammara yace waye zai iya irin nake na umma ammara ke da ki shiga da aikin ki kawai amma maza sun gudu ba za su yi abin da kike yi ba an kare ka har za ta yi shahada manzon Allah ta salama yace mata kafin ki cika salini ya umma ammara tambayi abin da kike so a baki tace ya rasulullah inni as'aluka murafaqataka fil janna ya rasulullah da ni da iyalaina da mijina da ƴaƴana ina roƙa mana ya manzan Allah mu zama makwabtanka a cikin aljanna manzan Allah ta sai ce antum rufaqa'i fil janna ku makwabtana ne na kusa da kusa a aljanna anan ta cika ta yi shahada nusaiba bintu ka'ab ranta ta bayar in aka tare ta tana jin zafi kuma idan ta tana gani ana tarar waɗansu maza ma sun gudu amma ta zo ta yi tsaya ta yi abin da maza ba za su iya ba aljannar da muke so ita take so amma a yadda muke a yanzu aka zo aka bamu aljanna iri ɗaya an yi adalci tsakani da Allah ne in an ce Allah ya samu zama makwabtar annabi a aljanna haka da haka sai mutane amin amin mu zama makwabta haka da haka kai ka ce abun wasa ne ita tana wurin kai ma ka zo wurin kawai za ka je anya za ku je aljanna jama'a aljanna fa tana da tsada wallahi jama'a kai ka ɗauka aljanna da addu'a kawai za a samu laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab ba da yawan gurace gurace da cewa mu ne kaza mu ne sunna mu ne wallahi ba da haka bane sai kai aiki wa qul i'malu فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون waɗannan kaɗan ne daga cikin misalai da suke nuna mana yadda ake sadaukar da rai saboda addini amma abin da muke nema mu sadaukar jama'a shine lokacinmu da kuma dukiyoyinmu mu sadaukar da waɗannan saboda addininmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mana wannan addinin a cike amma yanzu addini ne yana ta yin baya a hannun mu yake yin baya mu riƙe manzon Allah amma sannan waɗannan sahabbai sun zubar da jinin su saboda addini ya same mu za mu bari addini ne ya bare a hannunmu don Allah ya ɗan uwa na musulmi a duk inda muke istajibu lillahi wa rasul mu amsa kiran Allah da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza da'akum lima yuhyikum a yayin da suke kiran mu ga abin da zai ba mu rayuwa wannan daɗin duniyar ba shine rayuwar ba addini da lahira shine rayuwa wa innal akhirata la hiya hayawan mu nemi lahira da aikin mu nemi lahira da sadaukarwar mu dukkan al'amarin addini in ya zo a ganka a ciki ka rinka samaron karatu na malamai ko a kaset ko a audio ko a video ka rinka zuwa inda ake wa'azi ka ji me aka ce sannan zuwa abin da aka faɗa ka yi a yi tare da kai kai sallar jam'i tare da musulmi kai azumi tare da musulmi ka ba da zakka sannan kuma duk abin da aka ce ana nema na addini ka tabbatar akwai naka a ciki na daga lokaci da dukiyarka da wannan ne za mu tarar da sahabbai a inda suke don Allah maɗaukacin sarki ya ce wallazina taba'uhum bi ihsani radiyallahu anhu wa radu an duk wanda ya bi su da kyautatawa zai shiga cikin waɗanda Allah ya yarda da su Allah ya yarda da mu Allah ya ba mu damar da za mu sadaukar da rayukanmu da lokacinmu da dukiyoyinmu saboda addininsa Allah ubangiji ya gafarta mana kurakuranmu ya daidaita mana gazawarmu ya kuma karɓa mana mai kyau ɗinmu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله أكبر الله أكبر Allah ya baka wa malam da alhaji muna Allah godiya kwarai da wannan ni'ima da ya muna wallahi samari yan uwa yau ne mun ji ko ko ba mu ji ba za mu yi aiki da shi kun ga wai ba ran mu ake nema yanzu ba me ake nema don ma da ce abubuwa guda uku rai dukiya lokaci shi yanzu ba sun rai rufi'a an dage maka wannan ko saura ne amma kuma bai da ban mamaki wata rana ya iya ya faru ba wai yana nan mama bai da mamaki ya iya ya faru at any time in ya faru sai ka shirya um in ba manta ba cikin makuwa na Imam Malik kaman ko ya Uhud ne aka gama manzo Allah sai ya tambaya yace man ya'tini bi khabari Sa'd ibn Rabi'a annabi ya ce wa zai zo mini da labarin Sa'd dan Rabi'a wani sahabi ya ce ana ya rasulullah sahabin ya shiga cikin jama'a yana ta dube dube sai ya ga sa'ad na daga mai hannu me kake ce kai annabi ce yanzu in duba yace to ni dai kana gani yanzu dai lokaci ya riga ya kai zan mutu kenan amma in ka koma ka ce ma annabi ina gaida annabi yana wance cikin jini cikin magagin mutuwa in ka ji ka ce ma annabi ina gaida shi yace bayan ka gaida annabi sauran sahabbai da ke kewaye da annabi ka ce na ce in ɗayansu na raye wani abu kaɗan ya taɓa annabi to ba su da uzuri gaban Allah ma'ana kafin wani abu ya taɓa annabi sai an rasa sahabi ko ɗaya raye amma in wani na da rai har wani abu ya taɓa annabi to ba su da uzuri gaban Allah doktor mun gode kuma doktor muna son ka kwarai gaskiya muna son ka muna kaunanka ha ba da ba su lokaci ba za mu kira kwamandan tafiya a sadar sunna shi na shak muhammad umar jallo shi ma zai zo ya dan ba mu nufza wani abu kaɗan na labarin doktor don gaskiya kana jin labarin malumma sai kai ma kana ne wallahi sai abin na yunkurin ka yana ƙara maka kwazo kai ma ka nemi ilimi to malam zai zai ba mu labarin tarihin malam kaɗan sannan kuma ya nemi muna taimako yau kuma za a gwada jiya an gwada yau kuma za a gwada mu gani mun bayar ko ba za mu bayar ba sannan gobe Allah ya kai mu dokta zai tashi zuwa kuma shi muna roƙon Allah Allah ya kai su lafiya ya kuma dawo da dokta Accra lafiya kuma ya kai shi gida cikin iyalan shi lafiya malam Muhammad bismillah Allahu akbar
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه من ذكر توبة دكتور zai ma karatun malam take shine al'amalu liddi mas'uliyatul jami ma'ana musulunci aiki ma musulunci nauyi ne da ke kan kowa na san muna fahimta kaga irin gwamnan mayan da sahabai suka yi mu ma za mu iya mu yi irin shi ko ba za mu iya ba iyakan gwamnatinmu kaka zauna ka ce a addini na malumma ne kamar yadda muke faɗi shi yasa aka jima ba je ko ina ba kowa na gani shi shi ba zai yi komai na musulunci ba she ne she malum ba malami kuma akwai majalisa a karanta a yi wa'azi a yi hukunci a yi shari'a to amma wani bangare ba aikin shi bane kamar na sha gaya muku malami ya kamata ya business amma na tabbatar da za ka hadu da malamin ka turaku kuna kokuwa kan sa ka yadda ko da za ka hadu da malamin ka habo yana rantsuwa kana rantsuwa ka yadda to ko ka yadda ma to masallaci karatu akwai lokaci kenan an raba aikin ne kakka yadda a yake musulunci ta wurinka Allah ka fahimtar da mu shi yasa ya kamata mu yi kishin musulunci ba ba kokari ba ne a yi haka nan wallahi waɗansu na kokari misali zan baka misali yan agajin da kuke gani tare da mu ku ba ku san su ba akwai dan agajin da ka je gidan shi ka ga motar da yake amfani da shi da zai za a ce maka zai sa kayan agaji kuma wallahi ba za ka yarda ba ga kudi ga yarantaka tsannayi ne ga arziki ga lahiya amma ya bar duniya ya zai tsaya bayan mali ya yi nashi ko bai yi ba to ni da ke ne za mu yi akwai lokacin da akwai lokacin da ladani na ya je kuma shi karatu wani ladani na ne ya je kuma shi karatu da ya dawo sai ce malam ban karatu kuma sai ce lahiya ya ce wallahi sai na wance kasake sa'an nan ci abinci shi yasa ba zan yi karatu ba na kira wani bawa Allah na ce ka ji abin da wani ya faɗi wai ba zai yi karatu ba saboda ya ce yana gajiya yana wahala sai ce to a gaya mai matukan yana da rai zai duba shi har ya gama karatun shi yanzu haka na samari ya haddace qur'ani aka ce mai fonun da na farko fonun da aka ce mai ma ni da da zan malami shi ban da wannan fonun kudin abinci na zuwa komi na zuwa ya ce malam yanzu na haddace qur'ani malam Allah ga yayi dashi ko bai yi ba yayi ko bai yi ba to da mun samu ire-iren waɗanga mutane ne wallahi musulunci ba zai kasance yadda yake yau ba an da tajahta ila al-islam fi baladin tajidhu qarqayn mafsusan janahahu Allah kare mu saboda shi mu tashi mu tashi malam ya kwadaitar da mu mutum guda yake ya ce malam amma ka duba mutane nawa ke amfani da karatun shi a mutum guda yake ya ce malam boga ne shi ma ya yi ya zo ya sa babban ce ya yi mugun baba ko ba haka ba ya kawo bensin shi kuma ana buga music kamar yadda boga shi ke yi amma shi ta malam zai kira ya zo ya yi wa'azi to ni da kai me muka yi na san muna fahimta ko eh shi ya kira mana kaifa wani ma zo ka saurari wa'azin ma ya gagara Allah ka kare mu bayan Allah shi bawan Allah ga malam Dr. Mansur kowa ya san shi amma wai wani lubza wane ne kamar yadda aka gaya muku ana kiransa mansur isa daga ina daga najeriya an haife sa December 74 1974 a ce sarbayi ne ko ba sarbayi ba ne matashi ne ko ba matashi ba ne 74 amma ka duba yau saboda addini an bar ko'ina an bar iyaye an bar mata za a zo me za a zo a tallafa wa musulunci yana da mata biyu kuma ya yi karatu ne daga najeriya wurin ma'aifin shi ma'ana wurin baban shi baban na da rai har yanzu allah ya ja kwana bayan ya gama ya wuce je kasa mai sarki saudiya ya karatu yanzu haka yana da digirin da ake kira doktora dokta digirin da kuma da yake da shi cikin philosophy cikin falsafa sau shi jiyan ka duba karatunsa kaga ya nuna mana kamar shi philosophy ne in ba ka kwantar da haka ba ka fahimtar ma me yake so ya faɗi ka san falsafa haka ne bawan Allah ga muhadar ne mai lacca ne cikin universitin Bauchi yana muhadara daban-daban banda shi kuma ya samu magisterin shi cikin kanun law kuma haka kuma ya samu diplominsa kuma cikin shari'a sa'an nan ya samu doktora nan zuwa shekara biyu zai zama mai zai zama profesa yana cikin zane-zane kun san me yasa su Najeriya Allah ya sauke musu hanyar karatu ba mu bane mu muka dawo daga jami'a kana ga ka gama komi ka samu kujeran ka ka zauna kana dogon larabcin ka rijiya tsawon shi kaza je masallaci kuma in za gina mita kaza ba ka zuwa ko ina amma su wurin su in ka dawo daga jami'a sai ka ga wanda ka karantar za shi wallahi na gaya maka abokai na da muka gama karatu wadansu ma almajirai na ne dukkansu sun zama doktor amma mun zo a shawo muna ku muna kokuwa da kudin cefane ko ba haka bane kana kokuwa da kudin cefane yaushe za ka yi karatu akwai karatu kuma kuma mun kai sadaka Allahu azim doktor ko ba haka ba kai kuma kuka hana mu ma zuwa karatu ma problem problem amma su Allah ya hore musu ko ma bai je jami'a ba akwai wurin ga jami'a daban-daban daban-daban kana jida kana zana mastersinka ka zana doktorinka kaza kaza to mu ma Allah ya ba mu wannan Allah ya ba mu wannan kamar yadda kuka sani Dr. Mansur wanda ya kalli karatunsa na shekaran ga shi da dansa suka yi tafsiri waye ga wannan na shi da dansa dan na jamai ana tafsiri akwai abin da yake haka ha wa man yushabih abahu fa ma zalama Allah ka kare ni Allah ka ja kwana kamar yadda malam banda yake doktor muna son ka saboda Allah kare Allah ka hada mu gidan aljanna ɗan bogasin da suka gayyace shi ɗan germany kun ga boga na germany aka tara kungiya ana taimaka ma addini kai boga fa kenan mu ba mu da uzuri yayi ai da ana ganin ma boga ma ne to to amma yanzu abin ya juye shiga mutum ya tashi nan bai da addini ya je turai kafin ya dawo gashi da jemu ya zama dan sunna eh sosai ko wallahi ni na ga bogar da bai sallah ma da muke nan da sallah chat a kafin ya dawo sai na ganshi da jallabiya ina expecting ga wani babban wando mai jan kasa duwawu na waje sai na ganshi da jallabiya kuma da da jemu kuma ya yana shefewa da nace eh daga amurka ya ce eh kaga ashe komi na sakewa kawai sun ka je turai ka zama mutumin banza sun da ka yi mutumin banza ne Allah ya kare ni. Allah ka sa albarka cikin rayuwa wanda babban nasara ne a ce nurul bayan yawancin wanda da ke cikin yan turai ne ana sa kudi a je a gina babban wuri wurin da za a gina za a yi essence fa kun san problem mu mu gana essence haka ne ko babban problem mu shine essence ka duba yaro ya haddace qur'ani ga asa da hijabi yaro ga shi da karatun ya kai essence ma da shi lalace shi lalace ina da yaro wanda ya haddace rabin qur'ani da ya je essence sai ce malam yanzu ba karatu na ce mai ba ba karatu ce ya ba za a yi karatu ce ah yanzu ya mu programin da muke yadda muke karatu na ce zan karanta Qur'ani na sai saboda ba lokaci nai nai haka na bar shi shekaran da zai zana na ce to ko ka kare ba ka zuwa university shi ka gama haddace Qur'ani a sosai ko wani university kuma university ina ka zo kawai kana da dogon turanci baka san Allah ba ha ba nan aka ce ma ɗayanmu vice president musulmi aka ce a takbir sai ce ne sallallahu alaihi wasallam doctor baka ji maganan gaba ko Allah ya sa baka ji maganan ba baka ji ba ai ba mu son ya ji magana ya je da shi Najeriya vice president Allah ya ji kan shi ana a tasbir yace sallallahu alaihi wasallam ta me ya kawo ba karatu ba karatu to Allah ka kare mu bayan Allah ba zan ba ta maganan malam ba ko ba zan kawo maganganu na in sa cikin maganan malam ba balle sai a manta da abin da ya faɗi kawai zan gaya muku nurul bayan za mu nemi taimako saboda mu sa wurin nan essence nan hanya a fiye ne yake kaje ka duba hawa nawa ma ne hawa uku hawa uku classes daban-daban za a bude SS kuma ina za a bude daga ina a shama ba je da shi kuma shi ba ba je da shi tamale ba ba je da shi wa ba ba je shi a shama me yasa zalika fadlullahi yutihi man yasha saboda shi ba za mu yawaita maganan ba za mu nemi taimako saboda karfafa wannan tafiya a shirye ku ko ba shirye ke ba ban ji ba ban ji ba duk wanda ke shirye daga hannun sai sha Allahu akbar Allahu akbar to yanzu muna cikin talauci akwai talauci ko ba a ce alhamdulillah ba amsa ba handar gana nake so mutane ishirin a taimaka ma tafiyan a taimaka ma tafiyan handar gana mutane ishirin bayan Allah wa zai bude koha ku sani fa malam bello kai kuma kana da bimo amma an fi ka imani amma an tafi ne wani uku hudu biyar shida bakwai masha Allah takwas a kawo boga da kansa bawan Allah da shi ya gayyace malam Allahu akbar Allah ya sa mai albarka kai goma sha daya sha biyu masha Allah bari ni je da duka to raji na yarda bogetin kenan da suka gayyato malam alhaji ali kenan sha biyu na yan agaji sulutu mun samu mutane goma sha biyu sauran takwas a taso ina agajin su zo su doki kudi mana goma sha biyu sha uku na goma sha uku na sha uku sauran bakwai bayan Allah ta so sauran mutane bakwai a taso wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun bayan wannan a taso goma sha nawa sha uku sha mutane takwas ina suke an shiru to yi 50 gana su taso wanda ke da 50 gana ya tashi eh in ji wani malami yake bila adad 50 gana Allahu akbar Alhaji Abdul Karim Allah ya saka da alheri da yayi maka damuwa duniya da lahira mun samu biyu mun samu uku an 50 gana ku taso jama'a a taso 50 gana cities kakka yadda shaitani ya ce maka kudin kokon matanka ne kakka yadda ta an ka bayan gobe Allah zai baka wallahu ya idukum maghfira na'am hudu ko biyar ne biyar a taso masha Allah Allah rama da kanshi hey fa hey fa amarya kanta ce to shida to ni dai amarya tsara magana ba ni nan na'am hey hadi da kanshi amma ka bar magi ko eh masha Allah ana agaji ne sai mari babu ya yi ce abu slap you Allah ya kare mu tun sai gana yan tuntai gana su ma su taso mun ga yan tunta yan tunta su tashi kai yan tan ma su taso yan five ma su taso yan kwanci ma su taso kai baka da shi ma zo mu gaisa tsarin ku doki muna kameran mu in suka fashe shi wallahi kamera man kai za ka biya fa na masha Allah masha Allah Allah ya saka kusa ne kusa ne sai kusa ne Allah ya saka da alheri masha Allah masha Allah Allah ya saka da alheri jazakumullahu khair kowa ya sani na kowa ya sani masha Allah asa asa jazakumullahu khair ya ke karban fi sabilillah ya ake karban fi sabilillah na zai masha Allah fi sabilillah a taimaka fi sabilillah na sadaqallahu khairan Allah ya saka da alheri